إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوا مصال بركة شيء قبل كراتين دميكي أتشوانا لتايمي البركة فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد يومنا ترى قوات جماد الأولى هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم نادى دبو دا دري هدو دا أربعين دا هدو وان دي دي دي دا أكو قلدو تنشابيو ميلادية نادى دبو بي دا إشرين دا بيو sati da ya gabata mun tsaya akan ambatan matsaloli da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan babi kusan mas'ala goma sha ɗaya kuma mun karance su yau insha Allahu za mu tashi a kan sabon babi babu ma ja a firruka wa tama'ib kusan wannan shi ma iya da alaka da wancan babi wanda ya huce mu duba shahi na 142 wanda suke da irin wannan bugun na'am qala qala al-musannif rahimahullah babu ma ja'a fi ruqa wa tama'ib babi wanda ya zo ke bayanin abin da yake rukiya amma kuma nan iya nahin rukiya ba ta shari'a ba rukiyar da ya zamanto akwai bokanci akwai shirka a cikinta wata ma'im da layu layu su ma wanda suka zamanto na bokanci ne da shirka kalal mu'allif rahimahullah ai minan nahi abin da ya zo na hani gane ko wama warada an salafi fi zalik da abin da yazo daga magabata sahabbai da kuma bayan su na tabi'ai da tabi'an tabi'ai akan wannan qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa fi sahihi yazo a cikin sahih an abi bashir al-ansari daga abu bashir al-ansari annahu kana ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fi ba'd asfarihi ya ce ya kasance tare da manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin Allah su kara tabbata a gare shi a wani yanki na bulaguransu fa arsala rasulan sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya aika wani manzan shi ma'aikin shi ya ce ka yi shela a mutane Allah ya bakayanna fi rakabati ba'irin qiladatan min watar au qiladatun illa qutiat zala sallallahu alaihi wasallama ya ce ka je ka yi shela kadda a sake a bari a wuyan wani raƙumi kilada wannan abun wuya ɗan wuya min watarin na daga igiya ta ta garaya ko ta gora ko a afon ba igiya ta garaya ba igiya ta baka baka wannan wanda in ai baka akwai igiyar da ake darma a tsaka to idan ta tsufa sai mutum ya ɗauko ta sai ya ɗarma a wuyan rakumin shi wannan da itikadin cewa tana kare rakumi daga kan babbaka to wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya baqiyanna fi raqabati ba'irin qiladatun min wata kadda a saki a bar a wuyan wani rakumi sarka ko kuma igiya da za a ɗarma a wuyan ta wannan naka baka a wuyan raƙumi au qiladatun ko kuma a sake kowace iri ce illa ko ta atfaci sai an yanke ta kala hadha alhadith fi sahihain wannan hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim qawluhu an abi bashir fadashi da yace daga abu bashir fathu awwalihi wa kasri mu'jama bashir awa harafi na farko shine fataha wa kasr al-mu'jama kuma aywa shi wanda yake iya uku a sama kasra bashir qila ismuhu qais bin ubaid aka ce sunan shi qais dan ubaid qala ibn sa'd ibn sa'd ya faɗi wannan magana ya ce sunan shi qais dan ubaid wa qala ibn abd al-barr ibn abd al-barr yace la yuqafu lahu ala ismin sahih ba a tsaya ba game da shi akan wani sunan shi ingantacce wahu sahabi kuma wannan mutum sahabi ne shahid al-khandaq ya halarci yakin khandaq wa mata ba'da sanatain ya rasu bayan wannan shekara guda biyu da wannan yaki na khandaq wa yuqalu innahu jawazal mi'a ana cewa ya huce shekara 100 da rayuwa qawluhu fi ba'd asfarihi da ya ce a wajen shashen bulaguran manzon Allah sallallahu alaihi sallama kalal hafiz hafiz ya ce lam aqifa ala ta'yini bin tsaya ba duk binciken da ne bin kai gaba kan cewa ga bulaguran kaza ne aka yi ya faɗi wannan qawluhu fa arsala rasulan fadan shi da ya ce manzo sallallahu alaihi sallama sai ya aika wani ma'aikin shi huwa yazid bin haritha shine wanda ya aika a sunan Shezid dan Haritha rawa zalika al-Harith bin Abi Umama Usama fi musnadi wana Harith dan Abi Usama ya rawaito wannan a cikin musnad kin shi qalahu al-Hafiz haka Imam Hafiz ne fadi qawluhu alla yabqiyanna bil musannat at-tahtiya shine da musannat ya biyu wadda take ana mata iya a ƙasa wal qaf da qaf maftuhataini wanda za a musu wannan fataha su guda biyu tahtiya wannan kuma da kafkin wa qiladatun marfu' ala annahu fa'il in ka ce qilada arrafa an ce shi akan cewa shine fa'ili can me yace Allah ya baqiyanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar nam sai zamanto nan shine fa'ili a wannan matsayi marfu'in ala annahu fa'il والوتر كما وتر كنن بي فتحتين وتر انا مي فتحه غدا بي واو فتحه تاء فتحه واحد واحد اوتار القوس قوس ɗayan su shine autar jam'i ne kenan ɗayan watar ne jam'in shi autar kuma autarul qais wannan igiya ta baka wa kana ahlul jahiliyyati idha idha lawlaqa alwatr mutanen jahiliya sun kasance idan igiyar wannan ta tsuha abdaluhu bi ghairi sai su canza su canza wannan igiya da waninta wa qalladu bihi dawab sai su wa dabba dan wuya da ita itiqadan minhum annahu yadfa an dabati al'aib suna kudirewa cewa wannan igiya da suka daurawa dabba a wuya to tana kare dabba wannan daga kambun baka ko tankawa ko abin da ya kama da haka ƙauluhu au kilada da ya ce ko kuma kilada ya ce illa kuti face sai an cire ta ma'anahu annan rawiya shakka ana nihin rawi rayo da roito na hadisi ya yi shakku hal ƙala shekuhu malamin shi ya ce kiladatun min watar au kilada au ƙala kilada ko kuma kawai kilada ya ce gane ko sai zamanto ya kawo lafazin biyu saboda huta daga shakun da yake ciki na'am wa atlaqa wa lam yuqayyid kuma ya saki bai taddabe bai da wannan lafazi na biyu qala qiladatan wa yu'ayyidu al-awwal ma'ana ta farko na karfafa shi ma rawa ma ruya an malik abinda aka rawaito daga imam malik dan anas annahu su'ila anil qiladata anil kiladati an tambaye shi hukunci game da rataye wannan abin ratayawa na wuya faƙala ma sami'tu bi karahiyatiha illa fil watan yace ban san ba kyamar wannan sai a irin wannan igiya da ake yi da tsohon tsohuwar me yake da suna igiya ta baka na igiya sunanta ne ke so akwai sunanta da Hausa igiyar kanta igiyar kwari akwai namun ke suna namu wali abi daud kuma imamu abu daud iya da wata ruwaya wala qiladata bi kasril shak bi ghairi shakk shi kuma ya ruwaito ba tare da shakku ba قال البغوي في شرح السنة إمام البغوي رحمه الله فدي أتكين شرح السنة تأول مالك أمره صلى الله عليه وسلم بقطع القلادة قلائد يتي إمام مالك ياي تفسير أمر مزالة صلى الله عليه وسلم دي ينكي وانا أبو ويا على أنه من أجل العين تنشيوا أنا نهين سيئن abin ya kasance ne domin kange kambun baka wa zalika annahum kanu yushaddiduna tilkal autar wat tama'im wal qala'id domin sun kasance suna kulla wannan igiya da layu da dai abin da za su rataya na yan wuya wa yu'alliquna 'alayha al'uz kuma sai su rataya akanta wani wani uz kina wani hakki ne wanda yake hutowa a gindin itace musamman ma masu wanda suke da kaya yuzunnuna annaha ta'simahum min al'afati suna rayawa cewa wannan ita take kare su daga bala'ai fana hahumun nabi sallallahu alaihi wasallama anha sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya hane su game da ita wa alamahum annaha la taruddu min amri llahi shay'a kuma ya karantar da su cewa ya sanar da su cewa hubbat ta iya kare wani abu ta mai da wani al'amarin Allah ko ko diyan da yake qala abu ubaid abu ubaid rahimahullah yake cewa kanu yuqalliduna al-ibla al-ibl al-autar li'alla tusiba al-ain sun kasance suna ratayawa raƙumi wannan igiya domin kan wani kambun baka ko ido ya kama shi fa amarahum nabi sallallahu alaihi wasallama bi izalatiha sai manzo sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da a gusar da ita ilaman lahum bi annal autara la taruddu la taruddu shay'an sanar da su cewa wannan irin igiya batta mai da wani abu ko menene wa kaza qala ibn jawzi wa ghayruhu rahimahullah haka imam ibn jawzi da wani su suka fadi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare su qala al hafiz wa yu'ayyiduhu na karfafa wannan magana hadith uqba bin amir hadisin Uqba dan Amir rafa'ahu ya dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu la dukkan wanda ya rataye wata laya musamman ma ta shirka to Allah kai ya cika mai gurin shi rawahu Abu Dawud Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi wa hiya ma ulika min al-qala'id khashyat al-ayn shine abinda aka rataya tsoron domin kare kambun baka ko kuma mu a Hausa da ake cewa maita ko kuma ko wani abin da ya kama da haka wa nahwi zalik intaha qala muslim nam tun can akwai taliki na farko da yayi da ya kawo hadisin wannan na biyu ƙarshen qauluhu aw qilada qala aslu ma'na al-qilada ma yudau fil unuqi min al-huliyyi wa zinati lin-nisa' asalin shi abin wuya shine abin da ake sanyawa a wuya na warwaro da kayan kyalkyali da kawa a wuyan mata walhabalu yudau fi unuqid daba lituqada bihi ita kuma wannan igiya ana rataya ta a wuyan dabba domin a jata da shi wa mithl zalika ma yu'alliquhu ba'd an-nas al-yawm ala sayarat kwatamcin shi irin abin da a wannan zamani mutane suke ratayawa a cikin motoci min surati kirdin wa nahwi na abin da ya shahi wani hoto na biri ko abin da ya kama da haka wa ma yad'uhu ba'dhum ala abwabis biyut da haka nan abin da wasu suke ratayawa a kohohin gidaddajin su wal hawanit da kantina min hududi min min hadwatin himarin au hisan na wani hoto na jaki ko kuma na doki wa taliku nasabin min al-hintati aw ghairi zalika da kuma sanabil da rataye wani zangarniya ta hinta alkama ko kuma abin da ya kama da haka zalika kullihi min amal jahiliya malai ce wannan dukkan shi daga cikin aiki na jahiliya al-muntaha an-manhiyu anhu ashadd an-nahy wanda aka yi hani kuma aka tsananta a hannun wannan waƙar ya sulu ila shirkil akbar kuma wannan irin abu na kai ga gacci ya zuwa babban shirka inda ba zuhim wajen wasu mutane hina ya taqidu fihi annahu huwa alladhi yadfa'u haqiqata ad-dur wal-su wanda wanda ya kudirce cewa wannan shine abinda suka rataya shine yake kange su daga abinda ya zamanto cuta ne ko mummuna abu kuma haka zaka zamu a wannan zamani abin ya dadu na rataye hotunan wasu malumai shehunnai ko waliyai da itikadin cewa wannan shine zai kange mutum daga kwaduwar mota ko wata laya ko abin da ya kama da haka wannan zaka samu su tari da ka shiga cikin motocin mutane zaka ga irin wannan idan mutum ya yi irin wannan itikadi to tabbat ya aikata abin da ya zamanto shirka babba ne domin ba abin da yake iya kare wata musiba ko alloba ko wani bala'i sai Allah madaukaki haka kuma ba wanda ya isa ya jayo wata wani alkhairi sai Allah madaukaki taliki na biyu yace min awwalil hadith ila huna laysa fi sunan abi daud wancan hadisi da ya faɗi mun gane talikin na uku mun gan shi ko nan da ya ce shi ne wa fihi qissatun wa lafzuha ba mu kai gare shi ba na'am qala al-mu'allif rahimahullah wa an ibn mas'ud an samu wannan hadisi daga abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin kara tabbata a gare shi na cewa inna ruqa wat tama'ima wat tiwalata shirkun ya ce manzawar sallallahu alaihi wasallama iya cewa an ruka tohe-tohe da za a yi na rukiya wata ma'im da layu wattiwala tiwala asalin shi wani asiri ne ake wanda mace za ta so mijinta ko mijinta ya so ta kuma galiban ana yin shi ne da khirs duwatsu masu tsada wanda ake ɗarmawa a tsatso ko a kawawa ana ce musu khirs to a cikinsu suke tohi na sihiri wanda mace za ta so mijinta ko kuma shi ya so ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shirkun dukkan wannan shirka ne rawahu ahmad wa abu daud imamu ahmad da imamu abu daud suka fitar da shi malam ya ce wa fihi qissa cikin wannan hadisi akwai qissa dalilin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan wa lafazu abi daud lafazin abu daud shine an zainab wannan hadisi an same shi daga zainab imratu abdullahi bin mas'ud mata abdullahi dan mas'ud inna abdullahi ra'a fi unuki khaytat tace abdullahi mijina ya ga wani zare a wuyana faqala ma hadha yace menene wannan qultu khaytun ruqiya li fi zare ne wanda aka min ruqiya a cikin shi qalat fa akhadahu thumma qata'a ya kama wannan zare ya yanke thumma qala antum alu abdullah ku yan yan gidan Abdullah la'agniya'un an shirk wallahi kun wadatu daga yin shirka sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu yace naji manzo sallallahu alaihi wasallama na cewa inna ruqa tuhe tuhe wat tama'im da layu wat tiwala da wannan naka dan nau'i na sihiri shirk shirka ne fa qultu laqad kanat aini taqdhif tace ido na ya kasance iya ciwo kamar iya zabura a wani lokaci za ka ga fata idan mutum tana marmar tana tana wannan wa kuntu akhtalifu ila fulani al-yahudi na kasance ina zuwa wajen wani bai yahudi fa idza ruqa fa idza raqa sakanat idan ya muntu yi sai ta zamanto ta tsaya bata wannan karkaro fa qala abdullah sai abdullah yace tana so ta kwatanta cewa wannan ruqiya tana yi tun daga shin an yi ana samu waraka sai ce mata innama zalika amalu shaytan yace wannan aiki ne na shaitan kana ya khnusuha ya kasance iya kangi idan kine biyadihi da hannun shi fa idza raqa kaffa an idan yayi rukiya sai zamanto ya kame daga daga wannan motsi da take innama kana yakfiki ya ishe ki kawai kice an taquli kice kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yace iya cewa arhibil ba'sa rabbal ba's واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما yace kawai abin da zaki ke abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗi shine ka ce azhibil ba'as ya ubangiji ka tahiyar da cuta ciwo rabbal ba'as kai ubangijin ubangi rabban nas ubangijin mutane washfi ka warakas anta shafi kai ne mai warakas kaswa Allah la shifa illa shifa'uka babu wata waraka sai warakarka shifa'an warakar da la yugadiru sakama wadda bata barin ciwo kowane iri asalin sakam cutar da ɗanɗan cuta musamman ma gyambo ko abin da ya kama da da dai kuma da abin da ya shahi rashin lahiya ana ce mai sakam qala rawahu ibn majah imam ibn majah ya fitar da wannan hadisi wa ibn hibban da ibn hibban wal hakim da imam hakim wa qala sahihun yace hadisi ne ingantacce wa qarrahu zahabi imam zahabi ya tabbatar da shi a kalkashin wancan taliki kala min awwalil hadith ila huna na uku da yace an shirk yace daga farkon hadisi har zuwa nan fi sunan abi daud laysa fi sunan abi daud wannan dadi baya cikin sunan abi daud fi babi ta'liq tamaim a cikin babi na rataye lawi wa huwa inda bin majah bi lafz kuma ya kasance a wajen imam ibn majah wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare su dukan su kanat azuz tadkhulu alayya min al-humra himra wata mace tsohuwa tana kasan tana shiga wurina daga kabilar himra wa kana lana sarirun ya kasance muna da wani gado tawilul qawa'im wanda yake da kawahuwa masu tsawo wa kana abdullahi idza dakhala tanahnaha abdullahi ya kasance idan ya shigo sai yayi gyaran murya wa sawwata yayi dan murya fa dakhala yawman sai ya shiga wata rana wajen mu falamma sami'tu sautahu lokacin da naji muryar shi ihtajabtu min sai na kange kai na kange jiki na kare fuskata da gure faja'a fajalasa ilayya sai ya zo ila janibi sai ya zo ya zamna a gehina fa massani sai ya shafa ni fa wajada masakai sai ya ji zare a wuyana fa kala ma hadha sai ce menene wannan fa qultu ruqa ruqiya li ruqiya li fihi min al humma am ruqiya dalilan wannan masassara fa jazabahu fa qata'ahu fa rama bi ya kama shi ya huzge ya jiwa da shi sun makala laƙad asbaha alu abdullahi agniya an shirk iyalan abdullahi sun wayi gari suna mawadata daga shirka sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu naji manzo sallallahu manzo Allah wanda tsira ya Allah da mun ci tsakar tabbata gare shi na cewa har zuwa wancan hadisi da muka karanta qauluhu inna ruqa fadan manzo sallallahu alaihi wasallama da yace lalle ruqiya قال المصنف هي التي تسمى العزائم itace wadda ake wa suna azaim tohe-tohe wa khassa minhu dalil ma khala min ashirk kuma sai dalili wani daban ya zo ya keɓance abin da ya kubuta daga shirka mun sa mun gane ko wanda babu shirka a cikin shi wannan ya halitta mutum ne aljini ne taɓin aljini ne ko rashin lahiya ne mutum ka zo ka toha mai addu'o'i ayoyi na alkur'ani wasu surori wasu addu'o'i da aka samu daga manzala sallallahu alaihi wasallama wannan babu layi domin babu shirka kuma manzo sallallahu alaihi wasallama yayi kuma an mishi amma abin da ake nihi wanda za a zo a yi ta kama kame da sunayen aljannu da sunayen aljannu wanda ake sawa ruhani da sunayen wane ne wannan nau'i ne na shirka qala shirka faqad rakhasa fihi rasul sallallahu alaihi wasallam wanda ya zaman to babu shirka a cikin shi manzo sallallahu alaihi wasallama yayi umarni akan shi min al'ain na abin da ya shahi kambun baka wal umma da masassara yushiru ila anna ruqa al mawsufata bi kauniha shirkan malan iya so yayi nuni kan cewa ruqiyan nan wadda aka kamantar da ita kasancewa ta shirka ne hiya allati yusta'anu fiha bi ghairillah ita ce wadda ake neman taimako ba da Allah madaukaki ba kuma yanzu galiban sune bokaye da ƴan hudda aljannu da ƴan bori suke yi da doguwa da aljannu ne za a zo da sun sai su ce hararan aljannu ne akwai bakaken aljannu a wurin su akwai hararan aljannu dan ce hararan aljannu ne suka zo sai a zo a wa mace girka kawai nan tana yawa cewa wacce ta sai ka ji an waye gari kawai ita ma ta zama boka tana zuwa ana mata an mata jirka tana gudda aljani sai ce aljani ne ya shige ta kuma sai ka same ta tana can kuma ta zama ita ma bokanya ana zuwa tana ba da magani قال واما اذا لم يذكر فيها الا اسماء الله وصفاته idan a cikin wannan ruqiya ba abin da aka ambata sai kawai sunayen Allah idan lam yuzkar in ba ambaci sunayen Allah ba wa sifatihi ko kamannin shi wa ayatihi ko ayoyi na alkur'ani wal ma'thuru an annabi sallallahu alaihi wasallama in an ambaci wannan fa hadha hasad to wannan ruqya tana da kyau aw mustahabbu ko kuma an so a yi ta qawluhu faqad rakhasa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min al-aini wal huma fadan shi da yace manzo sallallahu alaihi wasallama yayi rangwame game da kambun baka ko masassara kama taqaddama fi babi man haqqaqa tauhid kamar yadda ya gabata a cikin babi wanda ya tabbatar da tauhidi wa kaza rakhasa fi ruqa min ghairiha haka manzala sallallahu alaihi wasallama yayi rangwame ba a cikin kawai wa'annan biyun ba da aini da umma kama fi sahih muslim kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim an auf bin malik daga auf bin malik yace kunna narqa fil jahiliyyati mun kasance muna ruqayya a jahiliya fa qulna ya rasulullah kaifa tara fi zalika muka ce manzo sallallahu alaihi wasallama me kake gani a cikin wannan faqala i'rudu alayya ruqakum ku bujuro min ruqiyya irin ruqiyyar da kuke ku karanta min in shi qala la ba'sa bir ruqa ma lam takun shirkan babu laihi a nemi magani a yi ruqiyya inda ba shirka bane ba wa fil babi ahadithun kathira qala ya ce a cikin wannan babi akwai hadisai masu yawa qala al-khattabi imam al-khattabi rahimahullah yake cewa وكان صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقيا منذ صلى الله عليه وسلم ياوا متاني رقيا كما شيما امش كما عند عائشه رضي الله عنها a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cikin halin rashin lahiya wanda daga shi wannan rashin lahiya bai tashi ba ta kasance tana mai ruqiya tana toha mai mu'awwizatain tana shafa mashi wa amara biha kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ita wa ajazaha ya halittar da ita فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمورة به ما لا يجي إذن تاكسن تدع القرآن نه حكم رسولنا ينا الله مدوككي to Allah an yi umarni halaka ne ko kuma bal an yi umarni da ita wa inna ma ja'atil karahatu wal man'u ki da hani yazo fi ma kana minha bi ghairi lisan al arabi abinda ruqiyar da tazo ba da halshe na larabci ba mun gane ko zaman to mutum za kuma tabbat wata ruqayya za ka ji in an ce ma wannan magana ce sai ka ce ba magana ba ce dan wani kawai gwalma gwalma ne da karasa babu dai da ake duhi da wannan irin magana da ake fa innahu rubbama kana kufran mai yiwa ma kafirci ne au qawlan yudkhilu shirk ko kuma magana ce wadda yake shigar da shirka a ciki qultu malam yace wa min zalika na daga wannan ma kana ala mazahibil jahiliya abin da ya kasance a bisa tafarkai na jahiliya allati ya ta'atunaha wanda suke aikata ta annaha tadfa'u anhum al-afat suna kudirin cewa tana kare su daga wasu bala'ai wa ya'taqiduna anna zalika min qibal al-jinn kuma suna kudircewa wannan daga bangaren aljani ne wa ma'unatihim da wanda suke agaza mishi wa binahwi hadha dhakara al-khattabi da kwatamci wannan imam al-khattabi ne ya fadi قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام رحمه الله كتا كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى أن يرقى به dukkan suna wanda ya zamanto an jahilci ma'anar shi ko an jahilci wannan to bai dace ba a yi rukiya da shi fadlan min an an yad'u bihi kuma balle ma a ce ya roki Allah da shi walau urifa ma'ana ko da dai an san ma'anar shi li'annahu yukrahu ad-du'a bi ghairi al-arabiyya domin an ƙi yin roƙon Allah ba tare da larabci ba wa inna ma yurakhasu liman la yuhsinu al-arabiyya sai dai ana rangwamtawa wanda bai ya iya yin larabci bai iya ba ko kuma bai ya iya kyautata larabci to wannan ya halatta ya roƙi Allah da dukkan abin da zai iya fa amma ja'lul alfaz al-ajmiyya shi'aran sanya wasu lafuzza na ba na larabci ba kamar wani abin da za gwada ne babba a cikin ruqya falaysa min dinil islam wannan baya daga cikin addinin musulunci قال السيوطي رحمه الله امام السيوطي نعم akan kashin wannan akwai taliki na uku halo nam qala wa zalika mithl min falaysa min ad-din islam falaysa min din al-islam qala wa zalika mithlu qawli arbab at-turq as-sufiyya wannan kwatamcin manya-manyan malaman sufiya da suke cewa fi auradihim a cikin wurdansu karkadan karkadan dahda abahawat ahya sharahiya jala jala jalot wa amsali zalika duka wannan kuma kana samun kamar na kashbandiya turka tarika ce ta sufiya wanda suke yi da wasu turukoki zaka ji suna irin wannan maganganu wanda ba su da alaka da larabci kuma baka san ba ma menene ake faɗi to malai ya ce wa amsaliha da irin kwatamcin wannan mimma yaquluna anhu wanda suke faɗi ga innahu zikrullah suna cewa ai wannan ambaton Allah ne fa hadha kulluhu laysa min dinillahi fi shay wannan baya da alaka da addinin Allah madaukaki li'anna al-islam arabi mubin domin musulunci larab an sabkar shi ne da larabci wanda ya zama to bayyananne wanda kowa ya sa abin da yake wa hadha ghayruhu wannan kuma wa hadha wa ghayruhu da wannan da wancan yadullu ala anna asl hadhihi turuq as-sufiyya khud'a mala yace wannan na nuni akan cewa wannan asli na sufiyanci gulat wanda suka wuce gona da iri yaudara ce yahudiyatun na yahudanci ne hindiyatun na yan indiya ne farisiya na yan iran ne yunan yunaniyatun yan yunan ne su kuma dukkan wannan wanda suke gwagwarmaya ne da addinin musulunci kadu bi halil musulmin sai suka zo suka kutsa cikin musulmi suka yi kawa musulmi kaidi suna musu mugun tanadi fafarraquhum shi'an wa ahzaban sai suka zo suka raba kawunan musulmi bangare da da parti parti wa mala'u qulubahum min ash-shirk suka cika zukatansu da shirka fil ilahiyya a bangaren bauta ta Allah madaukaki wa shirk fil rububiyya haka na a cikin shirka na wannan ubangijin taka fa wasalu min zalika ila ma yuriduna sai suka kai gacci zuwa abin da suke so min taqwid daulat al-islamiyya na rarraba da kalkasa da rogazar da daula ta musulunci qala suyuti imam suyuti rahimahullah yace wa ajma' al-ulama ala jawaz ruqa dukkan malaman musulunci sun tahi akan sun hada ra'ayi a bisa halaccin yin ruqiyya inda ijtima'i thalathati shurut a lokacin da aka samu sharuɗi guda uku a ciki an yakuna bi kalamillahi aw bi asma'ihi wa sifatihi na farko ya kasance wannan ruqya za a yi ta ne da alqur'ani mai girma ko da sunayen Allah ko da sifofin shi wa bil lisan al arabi sharati na biyu ya kasance da harshe na larabci wa bima yu'rafu ma'anahu kuma da abin da aka san ma'anar shi wa an ya'taqida sharati na uku wa an ya'taqida anna ruqyata la tu'athiru bi dhatiha kuma mutun ya kudirce cewa wannan ruqya ba ita ba take tasiri da karan kanta bal bi taqdirillahi ta'ala tana tasiri ne da kaddara Allah madaukaki to wannan sai an samu wannan sharuɗa guda uku yin ruqiya yake halitta qawluhu wa tama'im fada shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace da layu qala al-musannif shay'un yu'allaqu 'ala al-awladi 'an al-'ayn abu ne wanda ake rataya wa yara saboda kambun baka amma kuma nan da yan dambe da yan sharo da yan kokowa da yan wadai da wanda baya so wani ya kai hannun shi zuwa duka darmawa ake ba sai yara ba wa qala khalkhali khalkhali rahimahullah yake cewa at-tama'im jam'u tamima tama'im kinne jam'i ne na tamima wa hiya ma yu'allaqu bi anaqis subyan shine abinda ake ratayawa a wuyan yara kanana min kharazat na wannan zare na wanda aka dinka shi ko kuma wannan wasu duwatsu wa izam da kasusuwa lidafa il'aini domin kare kan bambaka misali wannan cibiyar kura da kana ga ana ɗarma yaro duka da su wane ne duka wannan nashi ya sun shiga ciki inda da wannan ma'ana ne wa hadha manhiyun anhu malan ce wannan abu ne wanda aka hana shi li annahu la dafi'a illa Allah domin babu wanda yake iya kare wani abu sai Allah madaukaki wala yutlabu daf'ul ma'dhu mu'awwidhat kuma ba'a neman kare wani abin kangewa illa billahi sai da Allah wa bi asma'ihi sai da sunayen shi wa sifatihi da sifofin shi qala al musannif rahimahullah walakin idza kana al mu'allaq min al qur'an sai dai malam yace idan abinda aka rataya daga al qur'ani ne farakhasa fihi ba'd salaf wasu shashi na magabata sun yi rangwame a cikin shi wa ba'dhum lam yurakhis fi wasu kuma sun bisi rangwame akan shi ba ko da dai na al qur'ani ne waja'aluhu min al manhi anhu suka sanya na daga cikin abin da aka yi hari game da shi minhum bin mas'ud na daga cikin wanda suka ra'ayin bai dace ba abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu malam ce ilam anna al ulama kasancewa malamai min sahaba tun daga sahabbai wa tabi'in da tabi wanda suka biyo su baya faman ba'dahum da wanda suka biyo su baya ikhtalafu fi jawazi ta'liq at-tama'im allati min al-Qur'an sun samu sabani tun wannan lokaci game da halaccin rata laya ta- daga al-Qur'an ta al-Qur'ani mai girma wa asma'illah da sunayen Allah wa sifatihi da kamannin shi fa qalat ta'ifa wasu bangare suka tahi suka ce yajuzu zalika wa huwa qawlu Abdullah ibn Amr ibn al-As Ah, suka ce ya halitta kuma na daga cikin wannan fada ta Abdullahi dan Amr dan As wa huwa zahiru ma ah, ruya an Aisha kuma shine zahirin abin da aka rawaito daga Aisha radiyallahu anha wa bihi qala Abu Ja'far al-Baqir wa Ahmad fi riwaya haka da wannan magana ce Abu Ja'far al-Baqir ya tahi da Imam Ahmad a cikin wata riwaya wa hamalul hadith ala at-tama'im allati fiha shirk suka dauki wancan hadisi akan hani na layu wanda suka zamanto akwai shirka a cikin su wa qala ta'ifa wasu bangare guda suka bi suka fari suka ce la yajuzu zalika kwata kwata wannan bai halitta ba wa bihi qala ibn mas'ud da wannan ne abdullahi dan mas'ud suka ya tahi wa abdullahi ibn abbas wa huwa zahiru qawli huzaifa kuma wannan shine zahirin fadan huzaifa wa uqba bin amir wa bin ukayd da uqba dan amir wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi da ibn ukayd وبه قال جماعة من التابعين da wannan ra'ayi ne mafi yawancin tabi'ai suka tahi wa minhum ashab ibn mas'ud akwai abuka abdullahi dan mas'ud wa ahmad fi riwaya da imam ahmad a cikin wata riwaya da bai ikhtara ha kathirun min ashabi wanda daiwa daga cikin sabon suka zaba wa jazama bihi mutaakhirun kuma da wannan magana ne malamai na karshe suka yanke magana wa tajju bi hadha al hadith wa ma fi ma'ana suka kawo hujja da wannan hadisi da abin da yake kama da shi wanda ya zo da ma'anar shi qultu malam yace wa hadha huwa sahih kuma wannan ita ce magana ingantatta li wujudi thalathati li wujudi li wujuhin thalatha tazharu lil muta'ammil yace dalilin fuskoki guda uku wanda na, tana bayyana ga wanda yake tsokaci al-awwal fuska ta farko umumun nahi hanin dai ya zo gaba ɗaya bai keɓance ba kaza da kaza wala mukhassas lil umum kuma ba a samu ba wani dalili wanda ya keɓance wannan magana mun gane ko abu na biyu sadda zara'i abu ko da halak ne ana kange shi a toshe kowace saboda tsoron ka a kab ka a abka akan abin da ya zamanto haramun ne misali na daga cikin wannan babi Allah madaukake ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina kusantar zina shine kallo da hira da kadaita duka wannan na daga cikin abin da yake sanya zinata abku sai Allah maɗaukaki ya hana wannan babi babu kadaituwa da mace babu ka kwarawa mace ido ko abin da ya kama da haka kahin ma akai zina sai aka haramta hanyar da za ta kai ga zina to shine wannan malam yace saddu zara'i fa innahu yufdi ila ta'liq ma laysa kadhalika in an ba da dama to zai kai ga rataya abin da ba wannan bane ba asalithu na uku annahu idha ulika fala budda an yamtahinuhu almu'allif yace idan an rataye abin da yake na alqur'ani mai girma ko suna Allah madaukaki wannan zai kai ga wanda ya rataye wannan abin ya wulakantar da abin da ya rataya bi hamlihi ma'ahu fi hali qada'il haja domin zai tahi da shi ya dauke shi je a wajen biyan bukatar shi je bayan gari da shi wal istinja ya je wajen kama ruwa ya je da shi wa nahwi zalika da makamantan wannan kuma da wahala wanda yake dauke da laya ce duk lokacin da zai je ban daki sai ya hudda ya aje ko da ta alkur'ani ce da wahala kuma wani lokaci abin zai same ka ba ka da kai tsaye zai same ka nan wannan ce yasa malam yace to wancan magana ta biyu ita ce mafi inganci wa nahwi zalika da abin da yake mada wa ta'ammala hadhihi al ahadith malam yace kai tsokacin wannan hadisai wa ma kana alaihi salafu radiyallahu ta'ala anhum da abinda manya-manyan magabata tun daga sahabbai har zuwa wanda suka biyo su baya wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare su ya tabayyanu laka bi zalika ghiratul islam khususan in arafta azim ma waqa fi kafihi al-kathir ba'da al-qurun al-mufaddala yace wannan zai bayyana a gare ka gira kishi na musulunci salaf suna da kishi akan musulunci musamman ma idan ka san girma abin da ya abku a daiwa daga cikin mutane a wannan karni wanda suka zamanto mafifita shine karnin manzala sallallahu alaihi wasallama da wanda ya biyo su baya da wanda suka biyo su baya min ta'zimil qubur na girmama kaburruka da aka yi wa ittikhadil masajid alaiha da gina masallatai a kanta wal iqbal ila ilaiha bil qalbi wal waji da fuskanta zuwa wannan makabartu da zuciya da fuska wa sarfil jullid da'awat war ragabat war rahabat wa anwa'il ibadat allati hiya haqqullahi ta'ala ilaiha min duni kuma da karkata mafi yawancin addu'o'i da bukatoti da wasu ibadodi daban da dangogi na ibada wanda ya zamanto haƙƙi ne na Allah maɗaukaki aka karkata ya zuwa wannan makabarta ko kuma kaburruka na waliyan salihan bayi kama kala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin Allah maɗaukaki ke cewa kadda ka roƙi wani kuma bayan Allah maɗaukaki ma la yanfa'uka abinda ba zai ma amfani ba wala yadurruka ba zai cutar da kai ba fa in fa'alta to idan haka aikata wannan fa innaka idan min az-zalimin to tabbat kana daga cikin az-zalimai wa in yamsasaka Allahu bi durrin idan Allah madaukaki ya kama ka da wata rishin lahiya fala ka fala kashi fala ba wanda ya isa yayi ma wannan rishin lahiya illa hu sai Allah madaukaki wa in yuridka bi khairin in kuma Allah madaukaki ya so ka da alkhairi fala radda li fadli ba wanda ya isa kange wannan alkhairi da Allah madaukaki ya soka da shi yusibu bihi man yasha Allah madaukaki na ba wanda ya so min ibadihi daga bayan shi wa huwal ghafurur rahim Allah madaukaki shine mai yawan gafara mai rahma wa nazairuha fil qur'ani akthar min an tuhsa malai shi irin wannan ayoyi kamannin wannan ayoyi suna da yawa a qur'ani da ya zamanto sun yi ƙarya a kididdige qauluhu wattiwala fadar shi da yace da attiwala shirk قال قال المصنف مالك هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته wani abu ne wanda suke yi suna kudirewa cewa iya sanya mace ta zamanto mijinta iya santa kuma shi ma ya zamanto iya santa alhamdulillah ya zamanto ya tilasta mace ta so mijinta kuma shi ma a tilasta shi zo ya so matar shi wa bi hadha fassarahu bin mas'ud da wannan ma'ana ne Abdullahi dan Mas'ud da yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya fassara rawil hadith wanda ya rawaito wannan hadith kama fi sahih ibn Hibban kama yadda yazo a cikin sahih ibn Hibban wal Hakim da Mustadrak qalu ya aba Abdurrahman alkunya Abdullahi dan Mas'ud ne suka ce ya kai baban Abdurrahman hadhihi ruqa wat tama'im wannan rukiya da layu kad arafnaha mun santa fama tiwala to menene wannan tiwala qala shay'un yasna'u nisa wani abu ne wanda mata suke yin shi ya tahabbabna ila azwajihinna wanda suna sanya mazajen su su su qala al-hafiz tiwala al-hafiz yace at-tiwala bi kasril musannat awa ta kasara wadda take da diya biyu wa fathil waw awa wa waw fata wal lam mukhaffafan kuma lam ita kuma a mata karhi shay'un kanat almar'atu tajlibu bihi mahabbata zawjiha yace wani abu ne wanda mace take jayo soyayya mijinta wa huwa darbun min asihr kuma wani nau'i ne na sai wallahu a'lam Allah shine mafi sani wa kana min ash-shirki lima yuradu bihi min daf'i al-madar wa jalb al-manafi' min ghayri Allah kuma ya kasance daga shirka ne domin ana nihi da shi kare wani bala'i ko jayo wani amfani ba daga ta ɓangaren Allah maɗaukaki ba, wallahu alam, subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.